الرحمن الرحيم فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين وإنه لتذكرة للمتقين وإن مكذبين وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد assalamu alaikum ya jama'atar musulmi gashi Allah subhanahu wata'ala ya ba mu ikon haduwa a markazu ahadu sunna wal jama'a wanda ke angol karkada a birnin da magaram jamhuriyar Nijar yau muna juma'a 18 ga wata na Muharram hijira shekara 430 da 40 daidai 18 ga watan Muharram hijira shekara 1440 daidai wanda ya dace da 28 ga wata na tara shekara 2018 a insha Allah za mu tashi cikin suratu Yunus aya ta 75 kahin nan akwai tambaya guda biyu ta harko iya bayanin kamar me yasa yakan ji a nan saɓanin malamai na najeriya wajen karanta bayani a kan shi'a an walalle kamar da yahudi haka ne kuma da dalilai wanda kamar da kasan da ya kace najeriya kace nijar halayen ko matsayin yakan canza so da yawa kamar yadda Allah cikin abubakar gumi rahimullah yana cewa so da yawa na lokaci a kaba ka kawo ba kana adawa da abu kai za ka yi talle shi me yake ni irin wannan abun abin da ya sa bayanin bai kai ba yawan irin na najeriya sai kwasan da ana afirka kusa kusan nan najeriya ne tushen shi'a ta kahu ta yi ɗiya sun yi ƙari sun kahu kuma a kowane lokaci za ka ji gubus ta kowane bangare suna da rediyo suna da talabijin komi suna da shi jaridu kenan shi yasa bayanin misalin za a nan wadda ce mai shi'a da zai mai shi'a mana a nan da wuya yanzu a nan garin ka ce ga wani ɗan shi'a sai dai a ɓoye a muna wuce a ɓoye zai muna wuce shi amma ce ga wani balle a ce mai wa'azi ne na shi'a a nan garin dai da wahala sai dai muna wuce a ɓoye to kenan a kosa bayanai ka zo kana mutane wani bayanin wanda ba su san ba ma suwa kake kin shi sa kamar za mu yi tallar abin da nake gani a fahimta ta za mu yi tallar shi abu kayan da zo za mu yi tallar ta shi sa illa abin da wani muke gaya mutane muka yi irin dungu cewa a duk inda ka yi ko ta rediyo ko talabijin da ka yi ana so a yi magana kan lahi wani sahabi to su ne su ne shishiyar kuma suna nan a yanzu duk da babu su ana kai akan samu talabijin wasu irin na waje suna ta shaushi wanda baka san su ba ma me ina ganin da kwanan wata ke mun tambaya malam ita aiko mun wata malam wai wai inna malam malamin sunna ne da ka ga ka san da shi da shiga shi ma kuma na ji abun na ga duka alamun shi ne kenan irin wani shi ake bayanai irin wani za ka gano tun da gansu kurin da ka ji ana maganar neman laifin sahabi ko a soki sahabi ana kawo ta tsira kurin ahalar bai ta kaɗai ke da matsayi jin wanda ba su ba ta wurin shi ne miyagun mutane domin yanwa mai matsayin duk wanda a yau za ka ji ya shoki sahabi to bai iya rushe addini ne kai tsaye sai ya ta hanyar wanda suka zo da addinin da ka ji ana zama shiga a usman ya kaza ma'aula ya kaza aka yi wajen wajen halifanci usman a ne kamata a ba wanda ka ba to wannan daga nan za gane me yake bi so ne yake ka maka layi wasu sahabbai wani abin da wanda siyasa baka mata shugabanci da su ce musu amana kaddara yau abin da kake magana a kan shi aka ce kawo alin ka ɗaura ina yake ina a wuluka ina wani abin da ban wanda yake bisha ya kama wanda su suka rayu a zaman suka me ya kamata a yi aka yi wuce ka an ziya dogon ya saka wani rigima wanda baka sama bayan da aka yi ta ya sa ka shiga ka hallakar da kanka a banza kuma babu hallaka karara irin ka ji mutum iya neman cin mutuncin sahabi ya kawo ta sira ta ƙariya kuma ba su masanari ba su sanari ba ba su da sanari ya kurin wani ayatun da wani ya ce kaza ayatun da wani ya ce kaza kuma duk abin zai kai ga sukan sahabi ne imma usman imma abubakar imma umar ka ji ƙarara baka tsammanin wai musulmi zai mutu a wasu wurare ƙarara ya ce allah la'anci abubakar da umar la'anta ba wani magana kawa a da aka iya ce a littahi ne to a yanzu akwai mutane kana kallon mutum da bidiyo sura da sauti kana kallon shi kuma sananne a duniya zai kamar la'anta ga abubakar ga umar ya dangana ma aisha wa bagiyya bintul kalb kan wa mutane muni haka suke wani wa aisha da karuwa subhanallah wanda ya kare abubakar kaka ce abin bayewa an ba dan baka ji da kunnanka yadda a wani wuri suka ɓoyewa ka yanzu kaka can amma haka ce a ƙidarsu ba su da wani manuwa la su ci mutuncin sahabbai su musu karya su ci kare mutuncin sahabbai wannan shi ne haɗarin da kuyi ake yi arziki nan yamma najeriya ba a banza ba ake abin akwai haɗarin su tabbas kuma suna nan nan ma suna yin alaɓe balle a babban kurmi akan sami hadda makaranta da komai akwai gaskiya allah kare mana sharru amma duk inda kai ji duk wani kai da kawo gaji ana sukan sahabi to wallahi kai ta kanka ba wata da cikin san bayan halakar da kai sai tambaya ta biyu daga kaji da kamar barokai tambaya ce amma a wajen da yi ta alama shi don mai tambaye shi ya kasa ganewa sai ji an ce kitabu wa sunna ahalu sunna wani jama'a tuwa a nan wace ce sai shiga wace ta shiga in yake bai mamaki shi abin da ke bai mai ji yake yana ta magana haka ne kake mamaki yana da kwarai haka yake ji sai wata wata da shigan zuci ɗan uwa kullum ku gane kiran ahalu sunna wal jama'a duk inda suke ko a Nijar ko Najeriya ko Saudiya duk duniya kira ake akan aƙida ba kira ba ake ku zo su kungiya kaza kungiya wani aiki ne daban na masu aƙida ba a kira ka zo shi kungiya kaza wani ba kiran bakin bane ba kira da ake duk kira na da'awa ta sunna so ake a tabbatar da kai musulmi me kitabu sunna da ake ni wannan sunan kungiya daban da kai mutum yayi da awon kungiyar ma ba haka bane ne mutum ya ce ni kaza ne a baka amma hakika ba haka ne aiki manuwar da ake me ma'ana kitabu sunna ka ta kitabu sunna ma'ana bin qur'ani da sunna su ma sai a ce ala samun salafus salih su ma kitabu sunna ba da ka ba akan fa'intar magabata na kwarai ba kama aya tsakar rana kamar ta fasara sabuwa ko da wani abu sabo addini ko kama wani hadisi tsakar rana ka ce ga ka kama wani addini sabo ka ce ga nake ni a tabin za kawo aya ko hadisin su dace da aikin magabata na kwarai su ne sahabbai kalma da ake cewa ahlus sunna wal jamaa ana ce imam ahlus jamaa ahmad bin hanbal shi yake akan wannan sunan shahara kan ma'ana waɗanda jama'ar da suke aiki da kitabul sunna akan fa'inta salafin salim su ake kira ahlu sunna wal jama'a a gani magana ku shi kitabu sunna suna abin da ake dogara kan shi ƙur'ani da sunna da sunna akan fa'inta magabata na kwarai waɗanda suke aiki da wannan kitabikin da wannan sunna ta wannan fa'inta su ake kira da ahlu sunna wal jama'a aqidar sahabbai har zuwa yanzu wannan shi ne wannan sunaye guda biyu to yakan ji a yanzu akwai ƙungiyoyi mai suna ta ƙungiya cikin masu aƙidar suna sun zama ta suna kitabu suna wata ahalu suna wani jama'a maganar da yake cewa idan a cikin tambayoyin ya kama maganar a nan wacce ce da ya ga ansa wannan markaz alsunar jama'a dan wannan markaz alsunar jama'a an yi shi kayan a yi ƙungiya mai wannan suna an yi kungiyar ahalus suna wal jama'a wanda abin da ya kaka in wa gaskiyar magana za ku gane kira ake zuwa kitab ba kungiya ba wannan wurin da muke ciki a yau an waye gari wannan jama'a da suke jagoranta wannan masallaci suna kan wata kungiya ta aiki mai suna din islam aka yi addinin islam ana ta mu'amala da hukuma aiki da ita yau ina take dawo ba ta nan ba ta rushe amma kuma da aƙida tana na kiran iya nan kuma amma kuma na mu'amalar kullum ya zo kuma aka samu iya usunna ita ma tana tana nan ta kawai gari yanzu masu jagorin masallacin a ita ma kuma an barta ya kuma wata mai suna ahalus sunna jama'a ita ma wani kungiya ce mai aiki iyawa ta ci gaba iyawa ta ran a saki ko tana iya canzawa amma aƙida ba ta canzawa kenan ku gane manuwar manuwar da ake din da kake ka sami kanka cikin wannan aƙida ta biyayya ga ƙur'ani ga sunna akan fa'intar magabatar kwari akan aiki wannan maganar aiki inda ka ga ya dace kai dai musulmi in wani sani a musulunce ba iya gina addini mutum shi ɗaya kawai dibewa bewa in wa akawa addini mutum shi ɗaya komai iliminka kai dai bewa da jama'a iya buƙatar haɗa kan al'umma in wakilin waɗannan suna ire-irensu abinda nake fatar Allah tabbatar da mu a haɗu wuri guda a wa addinin Allah aiki kuran don kowa sai ɗan uwa ba wata ci gaba gare ka gani ga wancan kowa ya yi tashi kowa san kalma ta lalata kahin ma bugan turanci faruku tasud divize furme da jirgin jago kenan ka raba kan jama'a don ka ci galaba kan sai ku ga a yau in yau kudin kungiya in wasu suna gare ta za a sa mata hannu ɗari ku gari yau ya mutu tashi ƙasa mata hannu ba ruwan gwamnati don su rarraba an san kullum haɗuwa kai kuma ba yadda za a yi a yi aiki na Allah addini aikin ƙwarai a rabe na ka fata da muke Allah haɗa kan al'umma a wuri guda kan wannan aƙida kira zuwa kitabu sunna alafa musalafu salih wannan shine kira da ɗan wanda muke yi baro mu da wane kowa ne kowa ne kowa yana iya daidai da ai kuskure amma babbar manuwar a tabbatar da al'umma su bauta kama Allah alƙashin ƙur'ani da sunna kuma su ma akan fahimtar magabata na ƙwarai kuma na fatan a haɗa kai daji da marara ƙarshe da gari da ƙauye a yi ƙoƙarin kawo wannan addini shi ne manuwan Allah taimake mu kan haka a sati da ya gabata mun tsaya aya ta saba'in da hudu cikin surat yunus insha Allah yau za mu tashi aya ta saba'in da biyar bismillah ثم بعثنا من بعد موسى وهارون
ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين نعم أنوا بايان من جي بيان yanda annabi nuhu alaihi salam ya sha gwagwarmayya da wanda suka gama Allah da wani Allah ya ba mu labarin bayan nuhu alaihi salam Allah ya tsiratar da shi ya aiko da manzanni zuwa ga mutanensu kuma na manzannin kowa ya zo da hujja da mujiza abin da yake tabbatarwar ce shi annabin Allah ne amma duk da haka wa'annan al'umma ba su yi ba imani da dama daga cikinsu sun karyata da manzannin Allah wannan shi ne ƙarshen kenan karatun ya nan kuma Allah subhanahu wata'ala ke ba mu labarin cewa sun ma ba'athna min ba'adin Musa wa Harun a'udhu billahi min al-shaytan thumma ba'athna min ba'di Musa Harun kenan bayan wa'annan manzanni Allah ya ce ya aiko da manzanni bayan Nuh kuma sai ta kuma muka aiko min ba'dihim bayan wa'annan manzanni muka aiko Musa da Harun wannan yana karantar da kai cewa an aiko da manzanni masu yawa kahin Musa da Harun su kaman zama 'yan baya-baya ne ma muna labarin annabi hud annabi sun sun zo kayan musa da haru kenan allah ce ya aiko da manzanni a bayan waɗancan ya aiko da musa da harun bayan manzanni da ya aiko bayan nuhu kenan tsakanin nuhu da musa alaihissalam da harun akwai manzanni da masu tazo to an aiko musa da harun ila fir'aun wa mala'i zuwa ga fir'aun da manya-manyan fadawan shi ko jama'ar shi musa da harun allah ya aiko su bi ayatina sun zo da ayoyi masu tabbatar wannan ma'ana ayoyi na mu'jiza wadda suka zo da ita aya mai tabbatarwa daga wajen allah suke yan sakon allah ne amma fastakabaru suka yi girman kai kamar da alaƙa cewa jihadu biha wasu ƙarfi a fusuhun zulman huduwa an ki an ji ne an ki waje hadubi Allah ce sun yi musu ayoyi duk da sun ga ayoyi amma kuma ya ce wasu ƙarfi wani a ransu a karan kansu wasu ƙarfi a fusuhun a ransu sun san gaskiya ce tsare amma don adawa faɗa da gaskiya suka wato hibi suke adawa kan ba sani ba kan ba su gano ba amma a karan kansu Allah ce kuma nan zulman huduwa sun yi musu ayoyin don zalunci da girman kai ya ce wa kanu ƙaunar mujirmi wa'annan mutane ke zuwa kenan fir'aun da jama'ar shi sun zama to miyagun mutane mana maɓannata don kwaya saɓannarsu falon ma ja an mulhaƙ falon ma ja ahumul haƙu min indina ƙwalo inna haza na sihirun mubin قال موسى الله فلما جاءهم فلما جاءهم الحق lokacin da gaskiya ta zo musu min indina kuma wannan gaskiya ta zo daga wajen daga wajen Allah sun sun ga hujja karara sako daga wajen Allah qalu inna hadha la sihrun mubin kurin sai aka ce ai wannan kenan lalle iya karantar da mu sun ga abin mamaki abin tsoro abin da ba za su iya ba amma sai maimakon a yi imani a saddaka da aya daga wajen Allah suka ce ai wannan kurin sihiri ne mana daba-daba ne kuma mubino da ahili karara ba wata shuba kurin daba-daba ne mana haka suka ba da amsa game da ayoyin Allah amma kala Musa
قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون eh, nan cewa Allah subhanahu wataala ke cewa qala Musa Musa kenan lokacin da suka ce tsahi ne yake ce musu ataquluna lil haqq lamma ja'akum shin za ku irin wannan magana za ku yi a lokacin da gaskiya ta zo karara gare ku zan kama mun shokanin cikin tafsirin shi ya kawo magana wannan tsaya za ka ana ma'ana cikin tafsirin ta nan Musa ya ba su magana cewa wannan jawabin magana ta baya ce shin ataquluna lil haqqi lamma ja'akum za ku irin wannan bayanin na cewa sihiri ne mabayyani ku irin wannan magana ga gaskiya lokacin da ta zo muku ce asihirun hada yanzu wannan ma'ana wannan aya da na zo da ita shi yanzu wannan shine sihirin ina maganar sihiri da wanda wani ayoyi kamar yana inkarin abin da suke dangana mishi na aya ko mu'jiza da zai ta shi wani asirun haza wannan shi tsayin nan kenan ba abin da yake ba haka bane bai da alaka da tsayi yace kuma wala filul sahirun an kuma tsayi ne tabbata ku san da cewa matsayi bai ci nasara diyan da diyan da kayya ta kodo ruwa ta zubi in da dahi ne kuwa to bai ci nasara wannan haka matsayin tsayi kenan ba shi daba daba ne mun zaga misali mutum masu dabar dabo su ci kudin wani amma ka ga rayuwar suke matsala su ma ka wuka ka kwaji jikuna a hannunsu a gwada a baka a hannu sihiri ne ya fi daga waye kudi sihiri waye zama mai kudi na hakika da sihiri kai a sihirin a ba kudi ka yi ana abu daban amma kuma shi talau talaka ne kenan zama sihiri ya yake dabar dabo ba shi da hakika kuma bai ci da abin da ke tsakanin gaskiya da karya sihiri bai cika cin nasara ba ya ce suka ce mace ƙalu a ji'itana
ƙalu a ji'itana litalfitana amma wajadna alaihi aba'ana wa takuna lakumal kibriya وتكون لكم الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين kaji abin da ya kawo musu cikas cewa ƙalu a ji'itana litalfitana amma wajadina alayya ba'ana shin ka zo ne ka kauda mu mu bar abin da muka isko uwayenmu na yi kenan irin addinin da suke kan shi kenan suna ga musa kenan ya zo ne ya raba su da addinin uwaye da kakan wannan shi ne abin zargin musa alaihissalam ga manufar da kake yi kenan su suna ganin kana wani abin zargi ne ya raba su da addinin uwaye da kakan na kullum wani shi ne halin mutane kowa suka kowa yana alfahari da uwaye da kakanmu kowa na shi gidi kiran ba abun hujja bane uwa ko fir'auna kanshi da haka ya hujja kaka ya hujja uwayenmu da kakannin mu haka suke haka muka gada ba shi bane hujja ba ga mai neman tsira a wajen Allah subhanahu wataala a hujjaka me Allah ya ce kura me abinda Allah ya dora ka akan shi kenan maganar uwa da kanu ba taso ba ana maganar addinin Allah ba maganar uwa da kakanni da ana masu uwayensu bori suke suna da doguwa da wane ne cikin ya ce ya wasu mu za ce kun tsaya kan suna bin doguwa da wane ne suna bori ya haka nan da haka ya gada to kenan kai ma ba ka kawo magana babanka wani kin ga wani a'a ba shi mana wuri da to shi ma su ma fir'auna jama'a shi ga abin da ya kai su baro su maganar uwaye da kakannu da maganar matsayi suna da idan suka zo suka bi Musa da Harun kenan su ne masu iko da a saman kasa sai suka ce wa takuna lakum al-kibriya fil arab kuma kenan kuren uwa da takalmin bar addininmu kuma ya zama to mulki ya koma gare ku ku ne jagorori ya maimakon mu kaga ganin magana uwaye da kakannu da maganar matsayi wurin wa ko a yanzu menene da yawa suke fuskantar kiran sunna zan cewa da eh an saba ma uwaye da kakannu wane wane malam wane haka suka isko an asana yi bayan ka ce mutum ga aya ga hadisi ya ce maka mu a nan garin kaza kaza kaza kaza ake kuma suna ga matsayin sanunsu masu wadi a gari su suke wadi a ji su halitta su haramta wannan da'awa su ba su wadi yawa mutane gaskiya ba ba a san ba da wannan abin ashe ba shi da kyau ashe bid'a ce ashe shirka ce su suna wannan abin da su ake yi sai wasu suka zo suka ce wannan abin wa bid'a ce ko shirka ce idan suka bada goyon bayan da za a yi kenan yanzu sun zan ba jagorori ba matsayinsu kenan ya zube kenan kamar da wani malami cikin malaman gari ke cewa da muna gida za a bata mana abincinmu mun wuto mu kare abincinmu a hikir ba a gida ba wallahi a hikir wani cewa mun za muna ta mun kyale muna gida za a zo a bata mana abincinmu kenan na yan guru da laya da rutun sha da uku da bakwai inda da hanyar kwatin da hanyar murgu hanyoyin da ake samun kuɗi ake ci da addini sun gano kiran sunna in yi tabbata kenan babu wannan kasuwa ya ce mun mutu mu kare kayan mu kullum mutum mutum mutum ne ɗan adam ne shi ne an rigunan shekarar dubu goma da na yau halin su guda wajen neman kare al'ada da kare intere kare abinci kare tuwo haka su ma suka ce eh kenan ku zamanto ku raba mu da abin da uwayenmu ke yi a ji'itana litalfitana ka zo ka raba mu amma wajadina alai aba'ana mu bar abin da uwayenmu suke yi wata kunda kuma kibra fil ard kuma zamanto mulkin ya koma hannunku a cikin ƙasa to dan haka ku sani wa ma nahnu lakum bi mu'minin har abada ba yadda za a ga ku kiran ba ma yarda da ku yanwa a nan me ya hana su imani sun wani a fili karara raba su da uwaye da kakannu addinin wadda kakannu da mulki shugabanci zai koma hannun musa da haru dalilin haka ba yadda za a yi ma'amince da ku manzannin allah kai hujjar su ɗan wannan shi ne kamar da ibn kasir cikin tafsirin shi yake ce ɗan za mu ji yawan irin wannan bayanai na musa da fir'aun ya ce wanda ya karanci tarihin ya diba rayuwar da aka yi yawan fir'aunar iyaka na maganar ƙarfin mulki a rayuwa ya ce akwai darasi a ba duniya da wani darasi na cewa allah subhanahu wa ta'ala idan ya niyyar wani al'amari wani dubara girman mulki da jama'a ba sa hana abin da allah ya tabbata ya ce a ƙisar kurin musa da harun da karance ta zai ɗauki wannan darasi a rayuwar shi da abin da allah so tabbata ba mai hana shi ka karanci tarihin fir'auna ko qur'ani yanda tun kahin adam musa yace kama iya iya kacewa kuma ya jima iya iya aka ayi musa kuma duk abin da yake gujewa gujin mulki shi kai fadi kuma iya adawa da masu bautar Allah mu ɗan wancan zamanin bunu Isra'il ba sa bautar gumaka sun ki bautar duk da baki ne a Masar amma sun nisanta kansu da bautar gumakan da ake a masar suna nan kan addinin uwansu da kanu na maganar ibrahim addinin ibrahim da yaƙubu da sama'i da ishaq suna nan kan wannan addini duk da matsayin baƙi suke wannan abin ya sa kenan ana tsanansu baƙi ne kuma ga addinin su daban kuma ya samu labarin cewa daga cikin su iya gudun mulki shi mushi abin da ya ta hawa ma ya ta kashe iya mutane da ƙarfin mulkin shi ba mai faɗi ba mai cewa an ce a ce ya adawa mai zama asambile ko bai a ɗaya adawa fir'auna bai adawa bai san ba adawa ba ba wani magana ya ce kuru an ce a kashe a kashe haka ya ta yi musa iyaye kayan a shi aka aihi musa kuma allah bada duniya a sai aka aihi musa a hannun uwa tana aihuwar shi ko reno bai samu ba na uwa da ɗa da ake yi allah ba ta umarnin wannan yaro naki don ta tada hankalinta ita uwal ta tada hankalinta za ka shi mata da Allah ba ta umarnin dan da ki dan naki yanzu yanzu ki dauke shi ki sa cikin akwati ki sa cikin ruwa ruwanki kuma kamar kuma aka mata wayin cewa za a maido kake damu za a maido miki danki hannunki ki je ki sa ki ba ruwanki jiba da da uwa imani ta yarda sai ki wannan da ta sa a cikin ruwa abin da take gudu a hannunta ma tana gudun kisa amma ta ta dauka ta sa akwati kuma ta saka a ruwa a ruwa a ruwa a ruwa kuma ta dauka ta sa a ruwa he gashi wannan abin da hawa da fir'auna yake he Allah ya kawo dan akwatin gidan fir'auna hannun matar fir'auna kuma Allah ya sanya Musa ta kadi ba dole ka so shi wa laqaitu alayka mahabbatan minni Allah ce maka je wa soyayya kuma dole ya soka wannan ba sha ba ke ka Allah ne sawa Musa ba kai ba wani a gasar wani da cikin ake maganin wani jiri ka rubuta warkata dubu ka sha ka rubuta warkata dubu ka sha to an sha sha hana to Allah shi wannan Allah ne ya ba Musa wannan matsayin Musa ne ce maka jewa soyayya taka akan mana zuciyar kowa daga an yi da soka kenan tana ganin shi Allah su fir'auna ta ce la ta tuba kakkashe ba kashe shi a sami yan fa'ana a rutar wani da a kakkashe shi wannan yaron iyawa ya amfane mu ko mu doke shi a matsayin dama wannan abin da Allah hikimar Allah shi dai a nan hikimar Allah a gidan fir'auna shi mai hudun mai wani bala'i mai wani mulkin abin da yake gudun a gidan shi a shi nan mun a nan mun kasa ko a nan mun yi labarin Musa kisa doguwa a nan dai a takaice fir'auna a hannun musa a hannun fir'auna aka rene shi a gidan fir'auna ka shi fir'auna shi ke biyan uwar musa kudin shayarwa allah ke rabar da su kai mai waɗa shi a hannun kai za ka halashi kai za ka yi wahala da shi eh kai za ka rene kayanka za ka rene halaka a hannunka shi ke biyan aka yi kwantara da mai ba shi aka yake biyan kudin kwantara ya ƙare shan nono a gidan babai shi ya yi wai kuma ya zo kuma a gidan fir'aun ɗan gata ne abin da ya zo ke yi ba mai taɓa shi ɗan gata ne haka ya girma cikin wadata cikin izza a gidan wanda yake neman kashe ɗaya mutane saboda wani abin kai kana har ta kai dai isa doguwa dai musa ya girma ya yi abin da aka yi abin da ya kana dai kuma dai ya dawo yanzu iya zuwa gudun hijira ya kashe su kuma ya dawo saƙon allah zuwa ga fir'auna to anan kaga Allah abin da yaso Allah ke yi qura eh ba mu iya hana abin da Allah so kana shine nan kenan bayan wannan yanzu kenan fir'aun yaki kuma ga dalilin su barin al'ada barin addinin uwaye da kakannu haka suke so kun kuma ma bari kuma kuna son mulki ku amshe miki وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم
yace wa qala fir'aun ituni bi kulli sahirin alim nan dai mun karanta wurin da dama nan me ya kawo haka Musa fir'aun mai tambaya ka zo da hujja ka zo kaza ya gwada mai aya ta hannu da sanda yanzu kan fir'aun iya tsammani wannan abin da musa matsafon shi za su yi maganin wannan abin tsayi ne ko shi ne zai umarni cewa ituni bi kulli sahirin alim duk wani ƙwararre matsayi ƙwararre matsayi ma ya ƙwararre ba kowa ba matsayi ƙwararre a zo mun shi ta inda yake eh a kaya mai duk wani matsayi ƙwararre don mi don ya kabalanci ya tunkari musa da sandan shi da hannun shi da ya zo da su ya gwada kenan musa matsayi ne to shi iya da ƙwararru wannan kuma kira da yi an amsa kira falamma ja'a as-saharatu qala falamma ja'a as-saharatu qala lahum musa alqu ma antum mulqun
nan Allah ce falamma ja'a as-sahara lokacin da wa'annan matsawa suka zo kin san amsa kiran fir'aun sun zo wajen wannan mukabala wajen hoto na hoto da gaskiya da suka zo alalahun musa sai musa ya ce musu alku ma'antumul kun ku saki abinda ku kuke ne saki nan ci Allah ja mana sun ba da farko kai wannan magana sun ce ya musa imma an tulqiya wa imma an nakuna aula man alqaqo sun ba sun ba musa zaki ne yanzu musa kenan suka ban su menene su suna da wani ga tabbas suna da garanti a wajensu su a kai musa an baka zaɓi ko ka saki kuma mu saki wanda ka zaɓa sai musa ce a bada alukun ku ko hada sakin naku kenan ku saki to wannan kenan a nan shi ne kenan suka saki falamma alkau falamma alkau qala musa ma ji'tum bihi sihr إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين yanzu bayan musa ce al'u ma'antu mulkun ku saki duk abin da kuke niyya ku saki na tsashi falamma alƙau lokacin da suka jeho igiyoyi ibanin wasiriyun sanduna da igiyoyi kuma Allah ya ce falamma alqawr suka jiho nazum ala Musa ma jitum bi isyan wannan abin da kudu shi gaba daya sai ayi ne wa ayi ne kuma wannan inna Allah sai kudu Allah zai bata aiki kenan zai kare domin iya da tabbas cewa inna Allah la yaslu amal muslimin Allah bai bata ana Allah bai gyara aikin mabannata da ya ce nan tabbas ganin irin abin da suka zo da shi a idan mutane hatta in wa musan kanshi Allah ta fadi fi nafsi khifatan Musa qulna la takhaf innaka antal a'la فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى
na Allah ya ce don ka san wai irin ƙalubalen musa su kanta suna da yawa kuma sun zo da tsari kwarai abu mai hurgitarwa ba a wace tafi nafsi haifatan musa musa kan shi sai ɗan tsoro ɗar abin ya tada mai hankali yadda balle magana yan kallo hankalin musa musa ya tsorata Allah ce fa'au haina ilai ya aka wa musa wa'ayi kai tsaye aka wa musa wa'ayi قلنا لا تخف كده قرأت أكي وكذا لا تخف إنك أنت الأعلى موسى كاكا جيت أوران كومي كي وانا ديش الميني كاكا جيت أوران كومي إنك أنت الأعلى كيني ما دوكو dan an yi wani rana ce aka kutuna an yi wani alƙawarin da yawon zina ko ranar sallah ce kowa ya zo a nan za a gano tsakanin gaskiya da ƙarya ga fir'auna ga banu isra'ila ga mutanen fir'auna kowa ya zo kuma an zo ne don a gane wane ne ke da rinjaye a bishi sai musa tare hankali cikin haka nan aya ce aftinin kunna ala ce kunna na takam kaka ji tsoron komi innaka anta al'ala kai ne madaukaki kenan kai ne mai kai ne mai nasara da abin da zai wakana za ce musa wa alima fi yamin ta kwalla musa wahayi ka saki kai da kai bayan su saki nasin aka ce kai wa alƙi mafi mini ka saki abin da ke dama ka mana ka saki sandarka kana saki talƙafa masu sana'o sandarka za ta haɗe za ta laƙume duk abin da suka aikata ta inda masu sana'o kano sayar da abin suka da abin suka zo sun yi a kaidi ne mugun kulli ne na matsafa kenan shirme ne bai cin nasara wala fi sahihu hasata shi kuma matsayi din da aka yi a kawo matsayi betin nasara akan gaskiya kenan Musa an ba shi nutsuwa amma shi wanda farko kenan ya tsorata dan fitina ga mutane yace Allah ce wa yuhiqqu Allahu al-haqq bi kalimatihi wa yuhiqqu Allahu al-haqq bi kalimatihi walau kariha al-mujrimun Allah wannan magama ya ba da nasara ga Musa a kan Fir'aun wa yuqul lahu al-haq da kalmati dan Allah ya tabbatar da gaskiya da umarnin shi da kalmar shi ta tabbata Allah ta fawqa al-haq wa batal ma kanu ya'malu gaskiya ta tabbata ƙarya ta rushe da abin da ilalace kuma wannan yin hakan tabbatar gaskiya kan ƙarya ce walau karihal mujrimun ko da miyagun mutane suki sai gaskiya ta rinjaya kan ƙarya duk tsawon zamani na Allah ce gaba
فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المس وإنه لمن المسرفين نعم الله كتفى ما آمن لموسى إلا ذرية من قومه wannan kira da Musa ya yi an aiko shi zuwa ga fir'aun da jama'ar fir'aun sai aka ce ba kowa bai imani da musa illa 'yan wasu jama'a 'yan kaɗan daga cikin mutanen shi naumin ƙaumihi na malaman tafsiri ko tarihi to malaman tafsiri ce tun nan damirin iya komawa ga musa ko ga fir'aun a kamar da ibn kafir ke cewa mas'alar cewa banu isra'il abu ne sananne wanda kan ji kisansa a ƙul'ani haka sauran sira su suke tare da musa alaihissalam don damar suna kan addini irin na kenan yaqub da ishaq ko isma'il yanzu musa ya zo kuma asalin musa shi ne jagoran to kuma an ce ba su yi ba imani da shi illa ‘yan kaɗan duk da damirin ya kan ɗauki a ɗauka kamar da ce ɗaukan damirin da fir'aun ya zama zahirin abin da yaƙin magana kenan mutanen da mu musa da an ce an aiko shi zuwa ga fir'auna da jama'ar fir'aun don suna su kafirce ma Allah mace magana ba su yi ba imani kinan wa'innan wanda aka aiko shi zuwa gare su kenan fir'auna da jama'a shi shi ne kenan ɓangaren fir'auna ne suka ƙi imani da musa jama'a ce ala haufin min fir'auna abin da su imani saboda tsoron fir'auna e wa mala'ibu da jama'ar fir'auna an ce kan misali irin su wannan mutumin da ya imani a cikin haɗin fir'auna irin su matar fir'auna irin su wannan mikir ya shi wanda zai kira samun yan yan kaɗan cikin banu cikin kibdawa sun imani na shi kenan ana ne kenan illa a cikin mutanen fir'auna su ne yan kaɗan suka yi imani a kan tsoron bala'in fir'auna da jama'ish kan ka zama cikin maganin kenan ala khawfin min fir'auna mala'im an yafsinu suna tsoron fitina ta fir'aun kwasan labarin dai irin bala'in da ya kai ga matai shi irin wanda makiɗiya wani dai ya musu kisa suka yi shahada duk da alaƙa shi da su bai bar su ba to kenan saura ma tsoron fitina ta fir'auna ko azabar fir'auna ta sa suka imani da shi su ma matsawa ta ga aisu su da Allah ya taimake su wannan da yake su suka aje su suka hada su suka san menene tsaki kuma suka ga abin da suka aikatan a matsayin inda wani tsari ne bai yi wa a cikin nasara kansu sai ga mutum guda da abu guda duk sun taru gaba daya da sanda daya duk sun tara da mai igiya da mai sanda sun koma mace sun koma kayan guda na mace zai amma sanda daya a hannun mutum ta ta haɗe su gaba daya kuma ya kama kayan shi ya riƙe kenan sun gano su suka yi imani duk da abin barazana ta a kashe su a tsire su suka ce wannan fir'auna magana da kake mana ta maganar barazana la nusrika la alamata min min haq muna nan ba ma bin abin da ka zo mana mu bar gaskiya mu bi ka faqad ma anta qad inna ma taqadi hadhihi hayat dunya ba fir'auna man da zaka kai kanka bakin ka dai rayuwar duniya bakin dai bala'i mutuwa kuma ka mutu ka bar mu ko ka bi mu lahira suka ce kenan an mi za ka yi fir'auna mu ba za mu zaɓi mu bi ka ba mu bar gaskiya ka yi abin da za ka yi to amma sauran jama'a tsoro ya hana su imani ya ce wa inna fir'auna la'alun fil arzaci lalle fir'auna ya yi shi ciki ya yi girman ka a saman ƙasa kuma wa innahu lamin al-musrifin kuma lalle Allah ka tabbatar maka fir'auna mabannaci iya kabanna abinda kai ce shi Allah gaba dai Allah ne mai Allah ce gaba
وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين
nan Allah ce wa ƙala Musa Musa alaihissalam iya jan hankalin mutanen shi game da barazana ta fir'aun cewa ya ƙaun ya jama'ata in kuntum amantum billah in dai har kun imani da Allah to fa'alai tawakkalu ku dogara ga Allah wani yan uwa saboda sun game da barazana kwarai sun mai jaje ya Musa kada uzina mun ba da majitana ya Musa an cutar da mu kayan ka zo bayan ka zo eh abin ya kai gaya yace ku yi hakuri kasa ta Allah ce ziba wanda yake so ku yi hakuri ku dogara ga Allah ku koma ga Allah sun gaba ba zai yi kuke da ya jama'a ta in kuntum amantum billah in dai har kun imani Allah fa alai tawakkalu ku dogara ga Allah in kuntum muslimin in har ku musulmi ne in wa kaga nan akwai maganar jan hankali in dai da imani to ka dogara ga Allah don musulmi imani ke sa mutum ya dogara ga Allah ki rashin dogara ga Allah rashin imani rashin dogara ga Allah raunin imani ne wannan ke duk lokacin da kama da wata barazana da wani cikas ka kama Allah kurin ka riki shi ne kurin ka kama Allah ka riki amma yadda kwana Allah ga hasu don da dogara ga Allah Allah ya samu shi nuna wala ta anisa labi kafin abda Allah bai isa bai zamanto mai kare bawon shi kenan Allah mutum mai dogara ya dogara ga Allah nuna wala ta cewa tawakkal ala alhayy alladhi la yamut ka dogara ga rayayye wanda baya mutuwa shi ne ce uwa mai san ya ce mai so ta wannan ya ce mai so zaman to mai kaihin da miri dogara ga Allah idan ka mallaka dogara ga Allah ba abin da ke baka tsoro eh shi magana kenan dogara ga Allah illa yawan dogara ga Allah bai hana bin asbab akwai an ce tawakul an ce ka dogara ga Allah wata an zamana a gida an kwanta daki suna cewa randana daka Allah na baka ruwa ta sha to ita randa ce ta ba randa bane eh an baka aiki an baka hankali an baka umarni kai abin da yake kan dogara ga Allah annabi sallallahu alaihi wasallama duk da Allah manzo ne Allah amma zai zo yayin shirin yaki ya sa silke a sa hula irin ta kwano ta sarka a sa jigida irin ta kai da abin da ake yi da yi yake ya dauki takobi ya ne amma dogara ga Allah kuma sai ta ga Allah eh ثم ما لك تشاور في الامر فاذا عزمت فتوكل على الله كاي شاورا ده abin da yake doka na mataki a doka amma kuma ce karshe ka dogara ga Allah shine kenan mutum zai abin da yake kan shi in so kuma ya dogara ga Allah kaka ce a dogara ga dogara ga Allah kuma ka ki doka azaba duk abin da ake na makami na waye kai shirin ka ka tunkari abu kan gaba kuma ka bar mu Allah nasara a hannun Allah shine magana kenan hatta bangaren abinci ka wuto ka nema an ce ka nema ka wuto kasuwa ka wuto neman gado ka yi aiki kuma samu abu na abin Allah kai dai kai abin da yake kanka hatta ya ce mana ƙarshen Allah ya ɗauke ba mu annabi mana misalin dogara ga Allah tsuntsuwa ake malamin tsuntsu ko an ce tsuntsuwa ba ta da mangaza tsuntsu bai taɓa aje abincin gobe ba inda tururuwa kullum ya wuce kawo amma annabi ce musu law tawakkaltu ma'ala Allah haqqa tawakkuli la razaqakum kama yarzuqut tayr yace inda kun dogara ga Allah hakikanin dogara ga Allah da ya arzuta ku kamar yadda yake arzuta tsuntsu to tsuntsu shi ne da ba kai Allah ta tafa annabi ta tafa bi khimatan wa taruhu bi tanan tsuntsu ma da sautarwa yake je nema amma iya dawowa Allah ya bashi ya dawo gida cikin shi a cike kenan dogara ga Allah ba ta hana ɗaukar asbab ka yi abin da yake kanka kuma ka bar ma Allah a ba'aunin shi na hoto kasuwa da ciniki ba ciniki Allah sani iya mutu sai da iya mutu sai da ba kai da ka hoto ka kasa sai ake so ka je ka nema ka bar ma nasara a hannun Allah to duka rayuwa haka take ka yi abin da aka dora maka kuma ka bar ma Allah lamari a hannun shi shine dogaro ga Allah yace ku dogara ga Allah in dai ku musulmi ga Allah kamata ku dogara فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين
Allah suka ce faqalu ala Allah tawakkalna kaga wannan kira da Musa musu sun amsa kira sun ji nasiha suka ce ala Allah tawakkalna to mun dogara ga Allah ga Allah kadai muka dogara ala Allah tawakkalna ba sai tawakkalna Allah ba ana akwai ƙara bashi kuzarin ce sun yarda Allah kadai Allah la tawakkalna kenan na akwai kebanta Allah da dogara kenan ga Allah kadai muka dogara kuma rabbana ya ubangiji la taj'alna fitnatan lil qawmi zalimin Allah ka sanya fitina da mutane azzalimi kuma me manuwar fitina ga azzalimai suna roƙon Allah subhanahu wataala kadda ya ba kadda ya ba kahure nasara a kansu bale su ce kaga inda gaskiya suke da da su da bu musu a kansu kenan ƙarya ma suke idan suka ga sun samu nasara akan za su rudu da cewa suna ma kan gaskiya sun ga wala Allah kakka taimaki kafiri akan mu dan mu zama to fitina kansu su ga kenan su suke kan gaskiya shi yasa kenan Allah ya karya mu ba nasara shi suke roƙon Allah Allah kakka sanya mu fitina ga mutane azzalimai ونجنا برحمتك ونجنا برحمتك من القوم الكافرين كما الدعاء دعكي ونجنا برحمتك الله كثيرة تدمو da rahamarka ka tsiratar da mu daga waɗannan mutane kafurai daga neman kariya ta sharin fir'auna da jama'a shi ya Allah ci gaba
وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين Allah akbar yanzu nan kusan an zo kusan tahiya kusan ƙarshe na lamarin fir'aun an ji jarabawa duk da an yi game da bala'i iri-iri tun Allah ce wa auhayna ila Musa wa akhi Allah ce mun yi wahayi zuwa ga Musa da ɗan uwan shi kenan Haru an tabawwa'a liqaumikum bi misr buyuta ku riki nan an ce abin ya kai gaya na barazana da gallazawa Allah masu umarnin da ce nan kamar sallah da suke kanta tana sa ana wulakanta da su ana gallaza suna ibada su zana yabata yi masu umarnin a yanzu maganar sallah a kanisa ko a ce zama ce a coci tasu a bar sallah a masallatayya aka ba su damar zawa sallah a cikin gida kowa a gidan shi ya riƙi wurin sallar shi kuwa eh ku gaya mutanenku ku riƙi wajen ibada ku a cikin gidaje waje alubutukun ƙibla mana ku sanya ƙibla a cikin abu mana a ɗakunan ɗakin kowa a gidan kowa ya riƙi mana kalli alƙibla wurin guda na mana ca shin ka'aba ce ko baitul maqdis dan abin wanda da manzo Allah kai shi ya sallah zuwa ga baitul maqdis ba da matsala kai shi dai shi dai Allah ce su fuskanci alqibla ta ibada da su ma suna da alqibla da suke ta sallah Allah su umarnin a cikin gidan kenan kowa ya sallar shi a cikin gida yace wa aqimu salat kuma don Allah su umarnin ku kula da tsaye da sallah wancin tsaye da sallah iya cikin asbabun nasara na laka cewa ku masu imani ya yi wannan dina amanu استعينوا بالله استعينوا بالله استعينوا بالصبر والصلاة التي يقوم الإيمان يا الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة التي كنيمي تيمكم الله واستعينوا واستعينوا بالصبر والصلاة يا الذين آمنوا يقوم الإيمان استعينوا بابي أيوة
الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة واستعينوا بالصبر والصلاة كنيمي تيمكم الله wajen ya kuma shi mana ku neman ku muna muna so kuma kada magana neman taimako Allah mana umarnin neman taimako Allah da sabar wa sala da hakuri da tsaye da sallah kenan sallah tana cikin asbab na samun nasara akan abokin gaba sun haka gamsu umarni na tsaye da sallah eh ku tsaye da sallah yanda take to bayan wannan wahayi aka Allah ce amma wa bashirul mu'minin nan kayan halaka da fir'auna aka ce zai kenan zai lokaci ya kusa amma kowa ya tsaya ya rinka ibada cikin gidan shi kuma a kula da sallah yadda ya kamata a tsaye da sallah kuma ka ba da bushara ga masu imani kenan nasara na tahi eh ka ba da bushara ta nasara amma a ci gaba da haka Allah ci gaba
وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم to nan da Musa alayhi salam shi ma da abin ya zahi ya zahi ya kusan gajiya abin ya kai bai da shi zuwa zuwa tsatsai da zuwa ta aiki da wazin masu ginin musa ya haka bai bukatar masu wazin mai ya haka ya zai wazin mafi wazin mai imanin abin da musa ke allah ce wa kalan musa labarin ya abin musa wa kana allah ce musa ya ce rabbana na yanzu musa ya koma ga allah maimakon wa'azi na fir'auna shi ne su imani irin ya kai abin ya kai gaya musa ce ya ubangiji innaka atayta fir'auna mala'ahu zinatan wa amwala fil hayati dunya Allah ya Allah kai ne dai ka ba fir'auna da jama'ar shi wannan dukiya da yake ji yake isa da ita da kawa ta duniya Allah kai ka bar shi in yasa Allah kuma nan Allah ke Allah kai ka bar fir'auna wannan bawan naka kai ka bar shi dukiya da kayan ado yudillu an sabilik nace lamu ta nace nace nace nace lamu na ake ba ta ta ba ta asaba bace ba ba dan ba dan bace ko batar ba nan ka bashi dukiya da ado wanda wannan dukiya da ado da ka bashi karshen ajibarta karshen al'amari wannan dukiya da ado za ta sa su batar da bayin Allah daga hanyarka wannan dalilin haka da zaga adda Musa ita rabbana kanta ala amwalihim ya Allah ka shahe dukiyarsu gaba daya eh ya Allah ka shahe dukiyarsu gaba daya washi duk ala qulubihim Allah ka sa taurin zuciya ka sa musu tauri a zuciyar fala yu'minu kasu imani yau ko ka ga kada shi zai da abun da kai gaya abun da sai ka ba ba haushi da abun da maka an maka wa'azin an muna wa'azin da abun da ya kamata a yi jibi aya ma daban-daban ga ta sanda ga ta hannu ga ta ruwa ga ta kwaɗi ga ta kwata iri iri iri ai wannan za mu yi imani ka zo ka rage ubangijin naka eh sun san abin da ƙarin su musa ka rage ubangijin naka da ya maka alƙalam sa da ka roƙi allah in ya wuri na azaban za mu bi ka Ki yi roƙi allah a gaban su abin da warware kuma su kai da mun kun yanayi ne su koma yi a zo kuma ba su gajiya ya zo roƙi allah abin ya zo ya warware haka amma duk da haka sai ta abin ke da abin da kamata a musu a musu ta musa ga ba wata fa'ida mawazin ba ma fa'ida wazin shi ne ke zurkon Allah Allah ka shahe dukiyarsu eh ka shahe dukiyar wa shudud ala qulubihim kuma zuciyar mai imani kata imani ka sa mata tauri ka sa mata taurin imani kata imani ta yi tauri ya ce fala yu'minu kasi imani hatta yaral azab al-alim kenan kasi imani sai azaba da dangarin ta zo an zo ka zuwa azaban ta zo ba magana wani ya imani idan azaba ta zo imani bai wani kaganin da Musa ya roƙi Allah a halakar da Fir'auna dukiyar ta halaka kuma su a samu taurin zuciya ta su yi imani ya san da azaba gadangadan shi kuma yasa azaba an ta zo ba magana imani bai amfani yanzu ga addu'a da Musa ya yi ya roƙi Allah subhanahu wataala ne Allah ce mishi
قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون kaga nan da yanzu Musa ya kare adda kan Musa mai roƙa ya roƙi Allah a shaye dukiyarsu a sa musu taurin zuciya kasi imani har sai azaba ta zo wannan addu'a da yi Allah ce qal qad ujibat da'watukuma hakika ake tabbatarwa Musa addu'arku ta karbu an karba addu'arku na ce kaga addu'a ce Musa yi amma Allah ya ce da'awatu kuma addu'a ba shi mulka suka ce shi ne wani a cikin hujjoji da malamai ke badawa cewa mamu da suke bayan liman idan zai karanta fatiya ga yadda magadubi alaihi manadolin amin su wasu ce amin don nan musa addu'a yi harun ɗan amin ne amma Allah ce da wata kuma sai zai malamai ke hujja kan wannan aya ke tana kan take nan amincin mamu da suke ba liman sun yi tarayya da liman kan amin fatiha shi hujja masu hujja cewa kenan liman mamu a bayan liman shurare zai yi wannan shuraren da yake yi a ƙare ce amin da shi aka yi wadannan sun hadisi ya tabbata a nan sarmar ya iya cewa man kana lahu imamun fa qira'atul imami lahu qira'a ruwa da yana taimakon malika ya tabbatar ita haka sai ibn taymiya sun tabbatar ina haka albani ya tabbatar da ingancin ruwaya cewa wanda yake da liman karatun liman karatun shi ne kina kan wannan kaga ai addu'a Musa yi amma Harun da Amin da ma sai an masa addu'a ku kenan kun yi tarayya kai da liman inda yake bayyanawa kun ba daman gashen magana ayatul qur'ani wa za qur'anul qur'an fasani da wasu da lakum turamun ana kanta qur'ani ku yi shiru ku shurara da a cikanku ga ruwaya ta muslim manzala iya cewa innama ju'ila al-imamu li yutamma bi fa idza kabbara fakabbiru wa idza qara fa ansitu an sanya liman dan ayi koyi da shi in ya kafara ku yi kafara in ya karatu ku yi shuru kiran bayan liman ba karatu wannan shuraren shi ne ibadarka ka ce amin an ƙare kai maka zama tarayya karatun liman karatun ka ne bai bukata kana ya zama annabi nasin qur'ani ya hana bin liman ya karatu sunna ta hana yace kenan Allah ya ce qad ujiba da kuma Musa an karba addu'ar da kuka yi kenan addu'a ta roƙon Allah halakar da fir'auna da duke shi lokaci yayi Allah kai mu tabbata Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Thank you.